أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau ashirin da tara ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau goma ga watan shida miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu na wata-wata mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi na taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an wanda asalin littafin na babban malami ne al'imamu al'ajurri alaihi rahmatullahi ta'ala littafi ne da yake batu a kan ladubba da ɗabi'u da ake tsammanin makarancin alkur'ani ya zama ya ɗabi'antu da su kowane musulmi ana tsammanin ya zama makarancin alkur'ani to idan musulmi ya kasance makarancin alkur'ani to ana tsammanin sa ya ɗabi'antu da ɗabi'un da wannan littafi yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda suke ɗabi'antuwa da halayen alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ɗabi'un mu su zama irin yadda alƙur'ani ya bayani wannan zai zama majalisun mu na bakwai insha Allah ta'ala a inda muke cikin faslun fi zikri hadhihi al-akhlaqi ala tafsir fasalin da yake batu a kan ɗabi'u da halaye da ta'adoji na makaranta alƙur'ani al tafsil a rarrabe mun ambaci guda goma kamar yadda yake a tsarin littafin to za mu tashi insha Allahu ta'ala ɗabi'a ta sha ɗaya abinda ake buƙatar makarancin alƙur'ani ya ɗabi'antu da shi halin da ake son ya zama makarancin alkur'ani yana da shi shi ne mala ya ce sai muka ce alhaji ashar ɗabi'a ta goma sha ɗaya la ya ta'akkalu bil qur'an makarancin alkur'ani baya ci da alkur'ani baya ci da alkur'ani me ma'anar ci da alkur'ani ma'anar ci da alkur'ani shine yin wasu ababe wanda suka kasance shari'a ba ta yadda da su ba da alkur'ani kamar misalin ne kamar mutum ya zama mai laya alaramma ne shi makarancin alkur'ani amma aikinsa shine ya karanta alkur'ani ko ya rubuta alkur'ani ya daura layi a yi shi a cikin laya a biya shi wannan ba ɗabi'an makarancin alkur'ani na gaske ba ne misali na biyu mutumin da zai za a rika gayyatarsa kawai shikenan za a yi wani biki shikenan sai a ce shi ne zai zo ya karatun alkur'ani a biya shi wannan a ta'akkul bil qur'an shi da alkur'ani hakanan mutum za a yi sabon gida sai a gayyato alarammomi a ce su zo su soke alkur'ani saboda kora aljanu a gida a dafa musu shinkafa da wake a yi musu zoɓa rodo a yi musu kunin aya shi kenan sannan in suka gama karatunsu a ɗauko wani abu a basu wannan ba ɗabi'an makaranta alƙur'ani na gaskiya ba ne amma karantar da alƙur'ani a biya mutum to wannan matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta sun kasu gida biyu amma akwai magana ta tsakiya akwai malaman da suka ce ya halasta kai tsaye mutum ya zama ya karba karatun ya karbi lada a wajen karantar da alkur'ani ya zama malami ne na qur'ani ana biyansa suka kafa hujja da hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da sahabbansa shin kudin karanta alkur'ani bayan sun yi tawaida ga wani mai anguwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbansa zuwa wani gari da suka je sai mutanen garin suka ƙi ba su masauki ɗabi'a ta balarabe balarabe mutum ne mai karamci bai san mutum ba zai ba shi masauki ya kula da shi ya ba shi baƙo ya ɗauke shi a matsayin baƙonsa ya masa duk hidimar da ake bukata to su waɗannan mutanen garin sai suka ƙi masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hidimar ta bakunta sai suka koma gefe suka zauna can suna zaune kawai sai suka ji ihu aka zo a sheku nama ce ta harbi mai garin mai anguwa yana ta watsatsake ya rasa yadda zai yi ka zo suka roƙe su don Allah a cikinku akwai wanda ya san maganin kunama mai garinmu ne kunama ta harbai ga can yana ta watsatsake ya kasa zama ya kasa kwanciya ya kasa tsayuwa to shi kenan sai ɗaya daga cinsu ya ce mu je mu gan shi amma in na yi muku magani sai kun biya ni tumakai guda kaza da ka suka je ya karanta fatiha kawai shi kenan sai wannan mai ango ya warke sahabban annabi sama suka karɓi ladansu shi wanda ya karanta fatiha suka karɓa ka ce a to mun fayi wani abu kai mai hujjarka da kai shi yanzu ba za mu ci komai daga cikin wannan abin da aka biya mu ba sai mun je mun faɗa ma manzon Allah su salama in manzo sun ya ce daidai muka yi shi kenan in kuma ya ce ba daidai bane to shi kenan suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi manzon Allah sun ya ce wa ma adraka annaha ruqyatu ce kai waye sanar da kai me ya sanar da kai cewa Fatiha ana yin addu'a da ita a tofa a samu waraka a matsayin magani ce kun zo da wani abu daga cikin abin da suka baku ka ce eh manzo sun ce to shi ma a bashi daga ciki ya ce suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasa su kuma suka ci nasu da wannan suka ce kenan ya halasta a karanta alqur'ani a biya mutum musamman ma abin da ya shafi karantarwa sannan kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai abin da yafi cancanta ku ci kudin sa shine abin da ku karantar da alqur'ani dan shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya karantar da alqur'ani ya zama sadaki ya koya mata alkur'ani shi kuma shi ne sadakinsa wanda magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce a'a ba a karban lada a wajen karantar da alkur'ani su ma suka kafa hujjojinsu amma an samu magana ta tsakiya malamai suka ce idan mutum ya tsinci kansa a wurin da ba shi kaɗai ba ne masanin alkur'anin ta yadda idan da zai ce bai karantar ba sai an biya shi ba za a cutu ba to ya halatta ya ce a biya shi hakanan idan mutum yana zaune mutane suka zo suka matsa masa suka ce sai ya karantar da su alhali suna da wani wanda zai iya karantar da su din ba shi ba to anan shi ma ya halatta ya ce sai an biya shi hakanan na uku idan mutane suka kasance suna sakaci wajen karatun alkur'anin da koyansa irin wannan zamanin namu da muke ciki to ya halatta a ce sai sun biya sannan a karantar da su wannan ko magana ta ƙarshe ita ce daidai sau da ka mun fahimta za mu fahimci da aka ce laye ta'akkalu bil qur'an ba ana nufin ashe karantar da alqur'ani bane karantar da alqur'ani ya halasta mutum ya karantar a biya shi ina jin mun gane wala yuhibbu an tuqda lahu bihi alhawaij sannan kuma makarancin alqur'ani na gaskiya daga cikin halayensa baya san an tuqda lahu bihi alhawaij a riƙa biya masa bukatunsa saboda alƙur'ani a zuciyarsa ba zai riƙa saboda shi ai makarancin alƙur'ani bane da an gan shi a mishi kaza ko a ka mishi kyaututtuka ko a ka mishi sadakoki a zuciyarsa baya son haka amma an masa ba a ce kai ya ansa ba duk kyautar da aka ma mutum musulmi to shari'ar musulunci ta ba shi dama ya ansa ta ba shi dama ya ansa in aka ba mutum kyauta ya tabbatar da kyautan nan ba an yi bane dan wata manufa ko dan a cutar da shi ko dan a cimma wata manufa a kansa to ya halasta ya amsa kyauta to shine nan wala yuhibbu an tuqda lahu bihi alhawaij baya so a cikin zuciyarsa ya zama a riƙa biya masa bukatunsa saboda karatun alqur'ani ko saboda shi makarancin alkur'ani ne ko saboda shi masanin alkur'ani mai tsarki a zuciyarsa baya su الثاني عشر ɗabi'a ta goma sha biyu in kasaban nasu min duniyar kathira bila fiqhi idan mutane suka rika neman duniya suna neman abu mai yawa na duniya bila fiqhi ba tare da fahimtar addini ba mai shari'a ta ce shin wannan abin halal ne ko ba halal bane wanda ita ce ɗabi'ar mutane tun a wancan zamanin al-imamu al-azuzi yana magana nan a ƙarni na hudu yau tsakaninmu da wannan maganar da yake akwai fiye da shekara dubu ɗaya da wani abu to mutane suna neman duniya su tara ta da yawa bila fiqhi ba tare da fiqhu ba ba tare da fahimta ba wala basiratin kuma ba tare da ilimi ba ba su auna abubuwa to kasaba huwa alqalil bi fiqhin wa ilmi shi idan ya tashi zai nema to sai ya nemi dan kadan bi fiqhi da fahimta wa ilmin da ilimi idan mutane suna hauma-hau masu tara duniya to makarancin alkur'ani na gaskiya shi abin da yake shi ne sai ya tara ɗan kaɗan ya nemi ɗan kaɗan dama ƙa'ida ita ce ana buƙatar mutum ya nemi abin da zai biya masa buƙatarsa daidai gwagwado shi yasa abul atahiya yake cewa إن كان ما في الأرض لا يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك وإن كان ما في الأرض إن كان ما في الأرض إن كان ما إن كان ما يغنيك لا يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك idan abin da zai ishe ka ba zai wadatar da kai ba to duk abin da za a ba mutum a duniyan nan to ba zai wadatar da shi ba ita ce ka'ida in ya kasance mutum abin da zai sama na duniya wanda zai wadata zai buka zai ise shi a rayuwarsa amma ba zai wadatar da shi bai cire masa kwaɗayin abin da ba nashi ba to duk abin da zaka tara masa a duniyan nan ba zai wadatar da shi ba to makarancin alkur'ani ba haka yake ba shi shi yana neman abin da yake ɗan kaɗan ne wanda zai zama ya ishe shi a rayuwa ya biya masa bukatunsa waɗanda suka zama na tilas الثالث عشر ɗabi'a ta goma sha uku daga cikin ɗabi'un makarancin alkur'ani illabisan nasu allayin alfahira idan ya kasance mutane 'yan duniya suna sanya kaya allayina mai laushi mai taushi alfahira na alfahari na faɗa aji libasu shuhura to labisa huwa min alhalali ma yasturu bihi awratahu shi sai ya sanya daga cikin abin da ya samu na halal ma ya suru bihi auratahu abin da zai rufe al'aurarsa da shi shi ke dama abin da ake bukata kenan Allah ta'ala ya faɗa mana tufafi na dole da ɗan adam zai sa kuma ya yi ma ɗan adam gori akan cewa ya saukar masa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa rishan wa libasu taqwa zalika khair ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون يا زامي to shi sai ya sa daga cikin tufafi ma ya suru bihi auratahu abinda zai zama ya rufe makansa al'aura da shi mutane na sa kayan alfahari to shi sai ya sa kayan da zai rufe al'aurarsa da su shi ce kayan da za su ishe shi amma in wusiya alaihi wasa'a sannan ɗabi'a ta makarancin alƙur'ani na gaskiya in wusiya alaihi wasa'a idan an yalwata masa Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata masa a samunsa to wasa'a shi ma sai ya yalwata ɗabi'arsa kenan arrabi ashar ɗabi'a ta goma sha hudu yattabi wajibatil qur'ani was sunna makarancin alkur'ani na gaskiya yattabi wajibatil qur'ani was sunna yana bin ababen da alkur'ani da sunna suka wajabta masa da abin da alkur'ani da sunna suka sa shi a matsayin wajibi to yana bi baya sakaci da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ai kaza wajibi ne to makarancin alkur'ani na gaskiya yana riko da wannan kuma ya aikata sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce abu kaza ayi to baya sakaci yana aikata wannan shine na sha hudu الخامس عشر نقوم شابير يلزم نفسه بر والديه makarancin alkur'ani na gaskiya yana lizumta ma kansa wato yana tilasta ma kansa birra walidaihi kyautata ma iyayensa kyautata ma iyayensa qur'ani ya umarni da kyautata ma iyaye ya bada umarni a matsayin wajibi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana haka Allah ta'ala ya ce sannan ya sake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana sannan ya ce wa wasayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an yashkurli wa liwalidayka ilayya al masir sannan ya ce wa wasayna al insana bi walidayhi husna sannan ya ce wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana duk waɗannan ayoyi ne da suke umarni da cewa a kyautata ma iyaye sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a kyautata ma iyaye to makarancin alkur'ani yana ɗabbaka wannan umarnin na alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da haka yulzimu nafsahu birra walidai yana lizumta ma kansa birra walidai bin iyayensa da kyautata musu da yi musu abin da ya kamata a yi a rayuwa daidai gwagwadon iyawarsa shi ne albir abin da ake cima albiru shi ne al'ihsan ɗin ƙwar'ani shi ya amfani da lafazin al'ihsan al'ihsan shi ne shi ne shi ne shi ne albiru fayakhfiru lahu ma janaha makarancin alƙur'ani yana ƙasa-ƙasa da kafaɗinsa ga iyayensa me ake nufi da khafdul janah ai la yatakabbaru alaihima baya musu girman kai baya nuna musu isa baya nuna ma iyayensa cewa shi babba ne ko me ya zama na matsayi to baya jin cewa iyayensa haƙƙinsu babu su a kansa a'a kowane mataki ya kai a rayuwa yana jin cewa sauke haƙƙin iyayensa wajibi ne a kansa wa yakhfidu li sautihi ma sautahu sannan yana ƙasa-ƙasa da sautinsa saboda sautinsu shine wa yakhfidu li sautihi ma sautahu saboda sautinsu sai ya ƙasa in suna magana muryar shi tana zama ƙasa da tasu ba a jin muryarsa ta fi tasu wannan ita ce ƙa'ida duk sunan manzala sama ta tabbatar da wannan iyayen mutum suna magana to muryarsu ta zama ta fi tashi sama shi kuma tasa ta zama ta fi tasu zama ƙasa wa yabzulu lahu ma malahu sannan makarancin alqur'ani yana ba da dukiyarsa dan iyayensa yana ba iyayensa dukiyarsa da abin da ya samu kuma iyayensa suna da bukata to yana tafiyar da wannan abin da ya sama din zuwa gare su wa yanzuru ilaihima bi'ainil waqari war rahmati sannan kuma yana dubi zuwa gare su bi'ainil waqari da ido na natsuwa da kamun kai war rahmati da tausayi in zai kalli iyayensa baya musu kallon uku kwabo baya musu kallon ba ku isa ba baya musu kallon shi ya isa a'a yana musu kallo da dubi irin na natsuwa da kamun kai da kuma tausayi wa yashkuru lahuma inda al-kibari sannan kuma lokacin da suka tsufa yana gode musu yana tuno abin da suka yi masa lokacin da yake kankani idan an ce ashukur yana ji a zuciyarsa ya tarifu lahuma bi ni'matihima alaihi abu na farko kenan a zuciyarsa yana jin cewa tabbas iyayensa sun masa ni'ima domin ba dadan su ba da ba da bai zo duniya ba i ba dadan sanadiyar su ba da ba za a same shi ba duk abin da zai zama to da Allah ta'ala bai sa babansa ya auri babarsa ba to shi ba za a san da shi ba na farko kenan sannan kuma me yusni alaihi ma bi lisanihi zai rika yaban su da bakinsa da bakinsa zai rika gode musu yana shi musu albarka yana musu godiya da baki sannan na uku kuma gaɓoɓinsa ba sa gajiyawa wajen musu hidima to ya zama mai godiya kenan shi ne ma'anar wa abin nan wa ya shukuru lahuma inda alkiba wanda kuma umarni ne na ƙur'ani hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي umarni ƙur'ani ya bada wala ya haƙiruhu ma sannan baya walakanta iyayensa a ce mutum ya yi karatun alƙur'ani sannan ya watsi da waɗannan ɗimbin ayoyi da suke bayani akan kyautata ma iyaye a ce cutar da iyayensa yana walakanta su yana rena su a baya yi in ista'ana bihi ala ma'asiyatin lam yu'inhu ba amma kuma ga ka'ida idan suka neme shi ya taimaka musu akan saban Allah to ba zai taimaka musu ba baban mutum wal iyazu billah yana shan taba to ba zai aike shi ya je ba in ya ce mishi ya bashi kudin shi ya ce mai je siyo mishi taba sai ya je sai ya siyo mishi fruit ya kawo mai imana idan ya ce siyo min taba sai ya tafi sai je siyo mishi fruit ya kawo shi da kudin shi yi ba zai musu ba domin haka ƙwar'ani ya ba da umarni ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين عن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاحداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما nan Allah ta'ala ya ɗauko shirka a matsayin zunubin da ya fi kowanne girma to abin da bai kai shirka ba ma idan iyayen mutum suka sa shi ya yi ko suka nemi taimakonsa akan aikata wannan to ba zai taimake su ba kuma ba zai yi ba yanzu idan ya biye musu ya yi to ya saba ma mahalicinsa ƙa'ida kuma ita ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq iyayen mutum ba su suka halicce shi ba haihuwarsa suka yi dukkaninsu suna da mahalicci da iyayen da 'ya'yan suna da mahalicci shi kuma mahaliccin yana da dokokinsa in dokokin wani daga cikin ababen halittarsa suka ci karo da dokokinsa to dokokin shi mahaliccin su za su zama a sama su kuma dokokin wannan abin halittar za su zama a ƙasa ita ce ƙa'ida so daga ba a ma iyaye biyayya a wajen saba ma Allah in suka nemi a taimaka musu akan saba ma Allah ba za a taimake su ba amma duk abin da ya kasance kyautatawa ne duk abin da ya kasance kyautatawa ne to wannan wajibi ne idan iyaye suka nemi a musu ko kuma aka ga ya kamata a musu to a musu ita ce ka'ida tun daga abin da ya shafi magana mai daɗi abin da ya shafi zamantakewa kyakkyawa abin da ya shafi ɗaukar dukiya a yi amfani da ita wajen jiyar da su daɗi da kyautata musu da samar musu ababen more rayuwa duk wannan wajibi ne akan ɗa ya yi to makarancin alƙur'ani baya ƙasa a gwiwa wajen yin wannan domin yana aiwatar da abin da alƙur'ani ya umarce shi ya yi ne as-sadisu ashar ɗabi'a ta goma sha shida daga cikin ɗabi'un makarancin alƙur'ani yasirur rahima yana sada zumunta domin ƙur'ani ya umarni da a sada zumunta wa yakrahu alqati'ata sannan kuma makarancin alqur'ani yana kin yanke zumunta bai yadda da yanke zumunta ba yana sada zumunta baya yanke zumunta man qata'ahu lam yaqta'hu idan wani ya yanke masa zumunta to shi baya yankewa sai ya duba sai ya ga wayarsa wane da wane da wane mun yi wata ba mu yi magana ba kawai sai ya kikira su shi wane da wane mun daɗe ba mu haɗu ba sai ya tashi ya ce bari ya je ya kai musu ziyara duk wanda yana cin siratun rahim wane da wane ya kamata suna ƙauye in tafi in je in gansu bayan kuma ganin in kai musu wani abu sai ya shirya sai ya tafi ƙauye ya je ya gana da danginsa sannan ko bayan ya gana da su ya musu abin arziki sannan ya dawo sannan baya tsammanin sakamako a wajensu ba ya tafi wannan ziyarar bace li iwadin aw li garbi ba yayi bane da saboda wata manufa ko kuma saboda shi ma ya samu wani abu a wajensu ya kai musu sabulai da kilin shi kuma tunaninsa in zai dawo a ɗibo kayayyakin ƙauye a bashi irin su wake irin su daddawa irin su kuka irin su kubewa busasshiya sai ya taho da shi a'a yayi ne dan Allah ba yayi bane a ziyara li ghadh al-iwa ba yayi bane saboda manufar a biya shi dan Allah yayi hmm saboda haka ita ce ka'ida kuma manzon Allah su mai bada wannan ka'ida a hadisi yace laisa الواصل للمكافئ ولكن الواصل من يصل من قطعه ba mai neman sai an masa sannan ya biki bai ya ajo ajo ko ki min nima in miki yi mini nima in ma wane ba ruwana da shi saboda shi ma baya min kaza wacce ba ta min kaza ba ruwana da ita a'a ita ce zaki ce da ruwanki da ita ga amma wa inna hala kabiratun illa lil khashi'in wannan babban abu ne sai ga masu kankantar da kansu ga Allah su suke iya wannan ki dauko waye ki ki duba da wance da wance kun dade ba ku yi ba deleting din lambar ta zaki ba a sai ki ce a'a to kuma da kin bugan nan ke ma sai ki ji wani taushi a zuciyarki sannan ita kuma sai ta ji kunya kin koya mata darasi kun ga wannan babban abu ne mai sadarwa in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake sadar da wanda ya yanke masa wani baya zuwa wajena to ni bari in je wajensa wance ba ta zuwa wajena bari in je wajenta to kin zama wasila amma idan kika kasance ai ke tukafi'u ne eh ke kina sa kina kina kina sakamako ne sai an miki sannan ke ma ki to alasti bi wasilati baki zama mai sada zumunta ba wa man asallaha fihi ata Allah fihi wanda ya saba ma Allah a game da shi shi kuma sai ma Allah madaukakin sarki da a game da shi me ma'anar wannan wata ta zage ki kin ga afatillah ko ta saba ma Allah ta sanadiyawa ta saba ma Allah ta saboda ke ta zage ki yanzu tana da laifi biyu laifin farko laifin da ta ma Allah domin Allah ya hana zagi sannan laifi na biyu ta shiga cikin mutuncinki to idan ta miki haka to ke kuma a Allah fihi sai kuma a tsatin laha fiha sai kuma sai ki ma Allah subhanahu wata'ala da'a al-imam al-hasan al-basri ya ji labarin wani duk inda ya je sai ya zagai rannan kawai sai al-imam al-hasan al-basri sai ya shirya wasu kayayyaki na jin daɗi kawai sai ya tafi wajen mai zagin nan nasa sai ya kai masa ya bashi ya ce kyauta na kawo maka sai ya ji kunya ya ce algabata malam ni fa kullum zaginka nake ina ci maka mutunci shine kuma za ka min haka ya ce to ai da na ji haka shine kai da kake ɗiban min kaya na ka tafi min da su lahira shine na ƙara maka aitin a nan yanzu saboda idan na tafi ranar kwasa in kwasa da yawa so daga yanzu na kawo maka abinci ka ƙara ci bakin ka ya ƙara zaƙi wajen zagi na shi ke kin ga ana al-Imam al-Hasan al-Basri ya masa darasi darasi babba idan wannan mutumin yana da hankali to ba zai sake cin naman wani ba ba zai sake gulma da wani ba ba zai sake zagin wani a duniya ba har ya mutu to kin ga shine man abin nan idan aka saba ma Allah wa man asallaha fi aba Allah fi idan wani ya saba ma Allah ta sanadiyar sa to shi kuma sai ma Allah subhanahu da Allah da'a saboda wancan eh ma Allah subhanahu wataala da'a saboda wancan kun ga waɗannan ɗabi'u manya manya ne as-sabi'u ashar ɗabi'a ta goma sha bakwai yashabul mu'minina bi ilmin yana zama tare da masu da mummunai ne da ilimi duk abin da zai aiwatar to zai aiwatar ne a tare da su ta hanyar ilimi abin da ilimi ya hukunta mai ilimi ya ce wa yujalisuhum bi ilmin sannan yana zama da su ne da ilimi yashabu yana abokantaka da su yana kasancewa tare da su yujalis yana zama da su man sahibahu nafa'ahu duk wanda ya zauna yayi abokantaka tare da shi to zai amfane shi haka ake bukata kuma musulmi dama ya zama suna cewa al'alimu kalghayth haythuma halla nafa'a malami masanin Allah kalghayth kamar ruwan sama ne mai amfani haythuma halla nafa'a duk inda ya soka sai ya amfana duk inda ya sauka sai ya amfanar da haka ake bukatar musulmi ya zama ya zama in ka zo waje ana munna da zuwanka in kika zo waje ya zama ana munna da zuwanki kada mutum ya zama ya zo waje amma kuma ana bakin ciki da zuwansa idan mutum zai tashi ya bar wani waje to ya zama an shiga an shi mutanen wajen su shiga damuwa saboda me saboda wannan mutumin zai bar wajen haka ake bukatar makarancin alkur'ani ya zama الثامن عشر تقوم شا تقص إن علم غيره رفق به إذا زي كرنت وننسى تو رفق به سير أتت وسامة أو جن كرنت وا با إن بيغاني بي دكا مسا تاوا آه أي رشن غاني ودقا الله ai ma mutum karatu ya zama bai gane ba daga Allah yake jarabawa ce ke ma da kika yi karatun kika gane ba rawa kika yi Allah ya baki ba akwai malaman da da za a bi tarihin yadda suka nemi ilimi to kwakwalwar ɗaliban su ta fita su kaifi amma kuma malaman su suka yi haƙuri da su in sun zo ba su gane ba malaman ba za su fusata ba za su maimaita musu karatu su nanata musu akwai tarihin malamai da yawa waɗanda suka yi karatu har sai da da suka mane musu daina karatun su kama wata harkar gabansu daga baya kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu buɗi sai suka gane karatun sai suka zama kuma malaman al'umma idan mutum ya ji suna bayani ko suna karantarwa ko yana karanta littafin su sai ya zata wahayin ilimin aka musu ko kawai Allah ta'ala ya rika musu ilhama ne ba su taɓa zuwa gaban wani sun koyi karatun ba to amma da ya duba tarihin sai ya ga irin wahalar da suka sha a wajen gane karatu akwai malaman da har sadaka sai da suka riƙa yi in an musu karatu sai su kasa ganewa sai sun yi sadaka suna roƙon Allah maɗaukakin sarki cewa Allah subhanahu ta'ala ya buɗe musu ƙwaƙwalwarsu su gane akwai malaman da wajen gane karatu sai da suka hada da kiyamun laili amma daga baya suka zama malamai to kaga bai kamata a ce su kuma idan suka zo za su karantar da ɗalibansu don ɗalibansu ba su gane ba su daka musu tsawa ko su hantare su ko su musu wata ɗabi'a wacce take nuna rashin tausayawa ko rashin nuna cewa suna suna suna suna suna suna tare da waɗannan almajiran nasu ko ɗaliban nasu kuma fatan su shine ɗaliban nasu su gane wani zubin ɗalibi idan aka masa tsawa to da abin da za a masa ba zai gane ba da abin da za a masa ba zai gane ba shi yasa malaman da suka fi jawo ɗalibansu a jiki sun fi gane karatu fiye da malaman da suke hantara ɗalibansu wannan abu a fili yake domin zuciya ita, ita ana buɗe ta ne da kyautatawa sai an kyautata mata sannan sai ta buɗe shi ne wani malami mai hikima yake cewa iftah qalbahu bi ihsanik qabla an taftahahu bi bayanik ka buɗe ƙwaƙwalwar wanda kake karantarwa bi ihsanika qabla an taftahahu bi bayanik ka buɗe zuciyarsa da kyautatawarka kafin ka buɗe zuciyarsa da bayani to yana da tasiri wannan matuƙa abinda Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko da malami yana da wani nau'i na ɗabi'a ta zafi to a wajen karantarwa da ganar da ɗalibai ana buƙatar zama yana da sassauci wataƙila aka saba ko aka yi abin da ba daidai ba zai zama ya yi faɗa to amma a wajen karantarwa don ba a gane karatu ba to bai kamata ya faɗa ba ya ƙara bayani ya bi duk hanyar da yake bi domin ya ga ya fahimtar da almajiransa to wannan ɗabi'a ce ta makarancin alƙur'ani na gaske la yu'annifu man akhta'a baya yin zafi mai tsanani ga mutumin da ya kuskure akhta'a wanda ya kuskure al'unf shine ziddul rifq al'unf shine zafi a inda bai cancanta ai zafin ba shine ake ce masa unfud to la yu'annifu man akhta'a idan wani ya kuskure baya masa zafi ya kushe shi ya hantare shi kaji ɗalibi ana ce masa da ƙiƙi kaji ana ce ma ɗalibi takwali na ne kaji ana zagin ɗalibi kuma malamin ƙwar'ani malamin ƙwar'ani wannan ba ɗabi'a ba ce ta mai kyau so daga la yu'annifu man akhta'a baya yin zafi mara fa'ida ga wanda ya kuskure attati ashar ta goma sha tara rafiqun fi umurihi mai karatun alkur'ani na gaske rafiqun fi umurihi mai sassauci ne da laushi da sauki fi umurihi a cikin al'amuransa mutum ne mai sassauci ita, ita sifa ta arifk an an ce sifatun rifk sifa ce ta yabo so daga ba a amfani da ita kuma ta zama mutum ya zama sakwatakwa ya lalace ba a son daga mataki na arziki mutum kuma ya koma mataki na attasahul daga mataki na arziki to ba a san mutum yayi kasa kuma ya zama mutasahili mutasahili shine mutumin da zai zama shi duk abin da za a yi ko mara kyau ne ba abin da ya dame shi ai ta yin abin da ba shi kenan ba saboda shi baya son a ce yana da zafi ki daina magana duk wanda za ta yi magana ta tashi ta tafi kun gani so da ka tasahulanci ba shi bane kai ta ganin ana yin abin da ba yi da amfani ko abin da ba yi da kyau shikenan sai kai shiru ko kuma ka ce to Allah shi kyauta a'a manzala sama ba haka yi ba kuma manzala sama kana arfaqan nas yafi kowa taushin hali amma kuma manzala sama idza khataba ihmarrat aynah wa ala sautuhu ka'annahu munzirun jayshan manzala sama in yana hudu ba da zafi yake yi idanuwansa si jajadir sautinsa ya ɗaukaka ya ɗaga murya yadda kika san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadin cewa ga wata rundunar yaƙi nan ta zo kan haka manzon Allah sama yake to arrifqu shine bin abu sannu sannu misalin rifqu a aikace shine a kawo miki abu a cefane a leda to idan kina da arrifq zaki ce bari ki kwance wannan leda a hankali komin arhatta zaki iya aje ta wani zubin ki amfani da ita wannan dalalatun ala rifqiki amma idan ke anifa ce unfi kike da shi da an ka kawai sai ki tsanka ki yage leda kila akwai abin da zai iya fadowa ya fashe shikenan sai ya fado ya fashe wannan misali misalin arrifku a magana misalin arrifku a magana in mutum ya tafi wajajen da ake rubuta ake gidan mai zai ga an sa no smoking fassararsa da hausa ba a shan taba a nan yanzu sai ya zama a wasu ƙasashen sai su ba su rubuta no smoking in sun tashi sai su rubuta zai yi kyau karkasha taba a nan ba a shan taba a nan zai yi kyau karkasha taba a nan wane ya fi daɗi kun ga wannan sai ya zama akwai wani nau'i na wa'azi zai yi kyau karkasha taba a nan ba a shan taba a nan kun ga wancan akwai riko a ciki kuma sai ya fi tasiri a zuciyar mutum ai shi yasa manzo sayyidina Anas radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya masa mu'ataba idan man idan Anas bai yi wani abu manzon sun bai cewa dan me baka yi ba ya sa shi aiki misali sai bai yi aikin ba to baya cewa dan me baka yi ba misali ya ce Anas je ka wanke min takalmi na har lokacin bukatar takalmin yayi Anas bai yi ba manzo Allah ta sama idan yazo baya ce masa dan me baka wanke takalmi ba sai ya ce Anas ka wanke takalmin nan ya aike shi ya je ya dade bai dawo ba idan ya dawo baya ce masa dan me ka tsaya ka dade ke ce an aike ka kakkar ka dadewa wanne fi tasiri yanzu idan kika ce ma danki me yasa ka je ka tsaya sai ya ce ba komai to sai me kuma daga nan aya gama da ke ce ba komai ko kuma na sha buga yin wannan misalin ko ya miki ta sakwata sai ce komai sai ko baki san sakwatanci ba dama ta ce komai kuma da zuciya ɗaya ya faɗi ba su ba su cewa ba kawai sai ce komai sa me yasa ka daɗe a hanya ce komai kin ga kaman ce sai ki zata ce eh din amma idan kika ce masa in an aike ka gobe kar ka daɗe sai ce to har ma ƙila ya haɗa da mama ya ce to mama in ga alamar magana ta yi tasiri kenan to a rifku kenan da yawan mu mukan yi wannan kurakuran a tarbiyya kowa ina kullum fiha to makarancin alkur'ani yakan yakan yakan zama rafiqun fi umuri yana da sassauci da bin abubuwa daki daki da tsari a abubuwansa saburun ala ta'limil khair sannan makarancin alkur'ani yana da juriya ala ta'limil khair a wajen karantar da alheri baya farawa ya bari domin daga cikin alamatu sabar akwai attabat daga cikin alamar juriya akwai tabbata ba mutum ya fara yin abu bari giri giri girgi kuma sai a bari a'a ana buƙatar aiwa abu da rabbaka hatta ya ce kal yaqin wannan aya tana nuna muhimmancin juriya a rayuwa wa abu da rabbaka hatta ya ce kal yaqin kai ta bauta ma ubangijinka har mutuwa ka ta zo ba lokacin yankewa ba lokacin da za a ce shikenan an gaba a'a sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara in ma ɗaliban sun gudu to wasu za su zo ita ce duk malami mai karantarwa in ɗaliban shi suka gudu waɗanda yake karantar da su to Allah zai kawo mishi wani wasu kuma baya tare ɗalibai baya tare ɗalibai sannan daga cikin sifarsa daga cikin juriya in yana da ɗalibai ɗari duk suka watse sai aka babbi ba zai daina karantar da su ba wanda wanda wanda a yau yana ba mu wahala in wannan ɗabi'a idan mutum ya saba mutane da yawa su zo su cika mishi gaba to idan ya ga yan kaɗan sai ya ji baya jin karsashi ba daidai ba ne wannan ko mutum ɗaya ko mutum biyu yadda mutum zai karantar da mutane da yawan nan to ya karantar da mutum ɗaya haka ya ba shi fa'idojin da ya kamata ya ba shi shi kenan to sabur kenan ya'nasu bihi almuta'allimu dalibinsa mai koyan karatu a wajensa in yana karantarwa to ya'nasu bihi yana samun natsuwa da shi zai ji idan bai zo makaranta ba yau zai ji fatahu khairun kabi zai rika ji ka yau alheri mai yawa ya kubuce mu shine shine shine shine al'uns yana ɗeba kewa da da shi ɗalibinsa zai riƙa jin duk inda yake ina ma dai in a ce yana gaban malamin shi ne ya farahu bihi mujalisu wanda ya zo zai zauna da shi yana farin ciki domin ya san idan ya zo sai ya ƙaru da ya zo ya san sai ya ƙaru mujalasatuhu tufidu khaira domin zama da shi na haifar da alheri zama da shi na fa'idantar da alkhairi in an zauna da shi alkhairi za a samu kun ga kamar maganar sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da yake cewa al'ulama usada wal fuqaha uqada wa mujalasatuhum ziyada zama da malamai karuwa ne domin su ne jagoran alkhairi duk lokacin da aka zauna da su to sai an karu sai an karu مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة yana ladabtar da wanda duk ya zauna da shi da ladabin alkur'ani wato yana masa tarbiyya irin tarbiyya alkur'ani da sunna yayi zaman da bai kamata bai yi ba za a ce masa ka gyara yayi maganar da bai kamata yayi ba za a ce a'a bai kamata kai wannan maganar ba yayi wani kallon da bai kamata yayi wannan kallon ba za a ce masa ya daina kun ga yu'addibuhu bi adabil qur'ani was sunna yana masa ladabi yana masa tarbiyya da ladabban alqur'ani da tarbiyya alqur'ani da kuma tarbiyya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake bukatar makarancin alqur'ani ya zama wallahi waɗannan ɗabi'un in muna karanta su muna ƙoƙarin aiwatar da su wallahi rayuwar canza rayuwar mu da yawa za ta canza al-20 ɗabi'a ta ashirin إذا درس القرآن بحضور إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل إذا درس القرآن إذا ينا كراتين القرآن إن أنت درس شيني كرنت كرنت أبو كرنت أبو دمك فهمت شيني درس درس أي أصل كلمة درس أن ساموتني دقا كي لقوي لقوي أبو shine darasa shi yasa ai ake ce ma abin nan jaki da ake amfani da shi wajen asahan wajen niƙa suna ce mishi daris darisun wato mai lukui-lukui da abu ya tattake abu ya sa shi ya lukui-lukui to shi ne daras amma idan aka ce darrasa to ya karantar ke darrasa wancan sai ya zama darsun masdarinsa wannan kuma sai ya zama tadrisu shi yasa ake ce ma malami mudarris shi kuma ɗalibi ake ce mishi darisun to idan yana karatun alƙur'ani fa bi huduri fahmin wa aqli yakan halarto da fahimtarsa da kuma hankalinsa ba yana karatun alkur'ani ba amma kuma hankalinsa na can daban makarancin alkur'ani yana karanta alkur'ani yana karanta suratul suratul suratul nur Allah ta'ala yana cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kuma wata mata ta zuciya ya kura mata ido kaga bi aqlin wa fahmin ana karatun alqur'ani an zo ana karanta suratul mujadala ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu sai dan yi miki haka a ce ki dan matsa ga wata ta zo ta shiga nan sai ki haka sai ki ƙara babbacewa kaga nan la fahma wala aqla ha la fahma wala aqla su magabata abinda suke shine idan ma suka aikata wani aiki wanda qur'ani ya ce ayi to a daidai lokacin da suke aikata suna jin ayan na zuwan musu al-imam zahabi rahmatullahi alaihi ya ba da labarin ɗaya daga cikin malamai makaranta alqur'ani cewa wata rana abokin abokanansa suka kawo masa ziyara suka kawo masa ziyara shikenan sai yasa aka kawo musu ya tafi ya je kawo musu abinci aka zo aka zauna ana ci kawai sai aka je shiru can kawai sai aka je ya fara tilawa sai ya shiga suratun nuri kawai can sai aka ji yana cewa laisa ala al'ama harajun wala ala al'araji harajun wala ala al-maridi harajun wala ala anfusikum an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum da ya kawo al-sadiqukum sai ya shiru abokanan shi ne suka zo wato mun aiwatar da abin da alqur'ani ya ce ni aw sadiqikum ga abokanai na sun zo gidana suna cin abinci tare da ni kuma ma ya Allah cewa laysa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata in an ga dama a zuba wannan abincin a katan tire kowa ya sa hannun shi ya ci in an ga dama kuma ai sabi wasal kowa a bar katon dabu mutum ya zo ya ɗiba abin da zai ɗiba a filet ɗinsa laisa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata to shine in yana karanta alqur'ani to yana karanta shine fa bi huduri fahmin wa aqli yakan zo da fahimtarsa da hankalinsa yana fahimta abin da alqur'ani ya ce masa yayi همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل همسا نيسا مدوكتيا itace ya aiwatar da fahimta ya dora fahimtarsa lima alzamahu Allahu azza wa jalla a game da abin da Allah ya tilasta masa yayi min ittiba'i ma amara na cewa ya ba abin da Allah ya bashi umarni yayi da yazo yana karatun Qur'ani aya aya to tunaninsa shine ya zai yi ya ga ya aiwatar da wannan umarnin Allah maɗaukacin sarki ɗin shi ne a me yasa sahabbai suke koyan ayoyi biyar mu yanzu ai so muke mu su haddace ƙur'ani cikin shekara ɗaya ko da a yi a gama saboda ƙur'ani ya zama mana al'ala ƙaiƙai ga wata makaranta an buɗe shekara ɗaya ɗanka ya haddace ƙur'ani shi kenan har ma wata shida an ce akwai mai wata uku ba amma yi mai sati ji a yi ba komai amma shi ne manufa sahabbai aya biyar fa suke koya a gaban annabi sama in ji ibnu mas'ud radiyallahu an aya biyar yace idan muka je muka koyi aya biyar din da muka yi at-talaqqi shafahi muka koya bakin mu na kallon bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon sama zai fassara mana su sannan za mu dawo mu kwalelece su mu haddace su sannan musamman a nasu din sannan kuma mu aiki da su daga nan sai mu koma ƙara mana hadda sai ce fa ta'allamna al-ilma wal amala ma'an shi shi yasa mu mu raba ba da aiki da ilimi tare muka koye su ba mu ce sai mun gama sannan mu fara aiki ba in na gama hadda sannan zan fara tawalu yana gama kuma ya iya cokala hula a gaban goshi ya iya sa riga mai fitaki shi ke yuhe zai gyaru ya san inda ake zuwa a karatu a ba da kuɗi da yawa ba zai yi ba ba ranar da zai gyara amma ranar da kake mutum yake karanta ayoyi amma yana jin cewa yanzu waɗannan abubuwan da na karanta manzo Allah sun ya ce alqur'anu hujjatul laka wa alayk qur'ani hujja ne akan ka ko kuma hujja gare ka hujjar da za ta ja ka ta kai ka aljanna ko kuma hujjar da za ta ja ka ta kai ka wuta idan mutum yana karanta alqur'ani yana tuno wannan duk qur'ani ga baki ɗayansa awamir wa nawahi ne umarce umarce ne da hane hane sadaka sai mutum yayi amma idan ya ce sai ya jira bari ya gama sannan sai ya dawo kuma ya fara aiki da abin da ya yi to ba zai taɓa yi ba shi ne wannan walinti haya amma naha sannan kuma ya hannu game da abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana shi a cikin alkur'ani ɗabi'a ta ashirin kenan makarancin alkur'ani haka yake nan mala yana jawo hankalinmu a game da me karatun alkur'ani da fahimta ita kuma fahimta alkur'ani tana buƙatar wasu abubuwa da shirye-shirye daga ciki akwai ilmoma daga ciki akwai tsoron Allah gwaggwadon tsoron Allah mutum gwaggwadon abinda Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai ƙara bashi na fahimta in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kuka bi dokokin Allah kuka tsare su to Allah zai sanya muku abin rabewa ku zama kuna iya raba abu mai kyau da abin da ya zama bashi da kyau to wannan ita ce ka'ida an ce mana lokaci yayi saboda ka za mu tsaya a nan insha Allah kafin nan akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da ta samu haɗari muna mata jaje kuma muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bata lafiya cikin azumi ne ko ko ba cikin azumi bane tana zuwa nan karatu to ko dai yaushe ne Allah ya bata lafiya Allah ya sauwake وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته